الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آية ورانا الليتنين bakwai ga watan rabi'u lisani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara da 1441 da 42 wanda ya daidai da 23 ga watan 11 shekara 2020 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam za mu ci gaba da karatun nazmul ajin romiya na shekhu yahya al'amuriti rahimahullah da wannan darasi shi ne darasi na goma sha shida za mu tashi a farkon babul mubtada'i wal khabar babi mai bayani akan mubtada da kuma labarin mubtada al mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli labzin amilin mujarradu والخبر اسم ذو ارتفاع أسندا مطابقا في لفظه للمبتدا كقولنا زيد عظيم الشان كقولنا زيد عظيم الشان وقولنا الزيدان قائمان ومثله الزيدون قائمون ومنه أيضا قائم أخونا المبتدا ما ليش مبتدا بايا بياني أكا الفاعل لكما نائب الفاعل wato shi ibnu ajin rum mai asalin littafin kamar ya karkata ne kan masu cewa al'asulu fil marfu'at alfa'il da akwai saɓani cin cikin marfu'ai wanne ne asali wanne ne umda wanne ne ginshik wasu ce alfa'il wasu ce almuktada da shi ibnu ajin rum ya karkata kan masu cewa fa'ili shine umda wasu wasu ce a muktada ne kamar shi ne zaɓin ibn malik a alfiya to shi ne shi ba al'amuridi da ya zo bai saba ma wannan ba sai ya kawo shi kamar da littafin yake to al-mubtada ya an ce mubtada a wurin malamai a lugayen an ce mubtada shi ne abin da aka fara da shi duk abin da aka fara aiki da shi ko magana ana kiransa mubtada amma a malaman nahawu inda nuhat in sun ce al-mubtada bale ce ismun suna ne kaga wannan kharaja kharaja al-fi'l fi'li ya fita fi'li ba zai taba zama mubtada ba karka zo wajen li'rabi ga fi'li ka ce mubtada la mubtada baya shiga ga kalma sai in suna ce raf'uhu mu'abbada ko mu'abbadu raf'uhu mu'abbadu kuma yi masa raf'a wannan yana zamo wa har abada inda ka ga mubtada marfu'un ne imma lafzan wa imma taqdiran wa imma mahallan duk inda ka ga mubtada to marfu'i ne har abada wannan hukunci baya canzawa eh sai dai ya danganta daga li'rabin sa in li'rabi ne na lafazi aga al'amru wadih in kuma na takariri ne in na mahalli ne dai duka dai za a yi bayani kenan mubtada ba zai zama mansubi ko majruri ba sannan mala ya ce mujarradun kuma wanda yake ya tsiraita an kulle lafzin amili daga duk wani lafazi wanda yake amil wanda zai iya yin aiki ya canza mai hukunci wannan shine ma'anar mubtada amma in mubtada ya samu amil amil din kuma ya canza masa hukunci na abin da aka ambata to ya tashi daga mubtada yana ishara a kan su inna da akhawatuha kana da akhawatuha su zanna da makamantansu su da haka waɗanda duka in sun shiga ga mubtada to yanzu ya tashi daga layin mubtada ya koma da wani suna na daban to shine mujarradu wanda yake ya tsiraita an kulle lafzin daga kowane irin lafazi amilin wanda yake ma'aikaci a kan shi mubtada ɗin to sai tarifin labari shi kuma walhabru simon shi kuma labari shi ma suna ne duk da shi ba lallai ba ne labari ya tabbata suna ko da yaushe wani lokaci fi'ili da fa'ili za su iya zama wa labari kamar yadda za mu ci amma dai galibi abin da ya fi yawan zuwa shine shi ma labari ya zama yawwa zurtifa'in kuma shi ma ma'abuci rufu'a ne aga shi ma bai zuwa manso ko kuma majruri to sai balabai suka yi saɓani shi mubtada me ya amil ɗinsa tun da an ce rafa'uhu mu'abbadu to wannan rafa ɗin me ya amil a kanta sai balabai suka saba wasu suka ce amil ɗin shi shine wai labarinsa saboda haka alkhabaru shine amil akan mubtada haka wasu ka faɗa wasu kuma suka ce a magana ta gaskiya al'amil akan mubtala shine al-ibtida amil dinsa ma'anawi ne za mu karanta cikin al'awamil dama ya ce akwai awamil nami na ma'ana guda biyu to wannan yana daga ciki sau da haka amil din mubtada shine al-ibtida fara maganar eh wanda shi ne zabe ibnu malik alfiya to shi labari a shi kusan duka sun tafi akan cewa mubtada shine amil a kansa eh tunda shi ma kaga an ce zurtifa'in to wannan raf'a din wanda ya haifar da ita shine mubtada eh zaka ce khabarun marfu'un bi mubtada'i ba dan da wannan mubtada ba zai zama marfu'i ba shi kuma mubtada sai ka ce ismun marfu'un bil ibtida'i to usnida kuma labarin nan yanzu an yi isnadin sa zuwa ga mubtada an jingina shi ne zuwa ga mubtada misali ka ce zaidun qa'im to yanzu kaga qa'imun shine khabar shi ne labari ka ka jingina tsayuwa ga ga zaidu ba zaidu ka jingina ga tsayuwa ba a tsayuwa ka jingina ga don zai shi ne wanda ya tsayo din to wannan shi ne ma'ana usnida shi wannan kaga alkhabar ya fita domin mubtada ya fita domin al-mubtada ba musnadun ba ne mutabiqan fi lafzihi lil mubtada kuma sharaɗi ne labari ya zamo yayi mutabaka a lafazinsa da mubtada dinsa karka kawo labari kuma ya zan shi daban a lafazi sannan mubtada daban abin da yake nufi idan mubtada mufradi ne to wajibi ne shi ma khabar ya zama mufradi idan mubtada musanna ne wajibi ne shi ma khabar shi ma ya zama musanna in mubtada jam'i ne to wajibi ne shi ba labari ya zama jam'i in mubtada muzakkar ne wajibi ne labari ya zama muzakkar in mubtada muannas ne wajibi ne ga labari ya zama muannas shi abin da yake nufi mutabiqan fi labzihi lil mubtada kar ya saba wa mubtada in ba gane ba ka kaulina kamar zancen mu zaidun azimu shani zaidu sha'aninsa yana da girma babban mutum ne to zaidu kaga anan mubtada ne ko kuma suna ne kuma marfu'i ne saboda duk sharuɗan da ya ambata a baya zai da ya cika su to labarinsa shine azimu azimu shani almudaf wa mudaf ilai saboda haka dukkan shi matsayin mafuradi yake eh duk sanda ka ga idafa suna to hawayo lam yazal mufradan yana nan mufradinsa saboda haka azimu shani shine labari na shi zaka ce zaidun ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa sahih al-akhiri a sai ce azimu shani azimu sai ka ce khabarun marfu'un bi mubtada'ihi wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa sahih al-akhiri wa huwa mudafun الشاني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد شيما وهو صحيح الأخير tsawon shi ne abin da yake nufi saboda haka tsakanin azimu da zailu kaga an samu mutabaka wajen mi wajen zamuwar kowannensu mazakkar zamuwar kowanne daga cikinsu mufaradi kaga a lafazi ba su saba ba kuma yadda zai da yake marfu'i haka shi ma azimu marfu'i ne to duk sanda za ka kawo mubtada da labari ka kiyaye wa'annan ƙa'idodin ga misali na biyu wa kauli na zaidani ƙa'imani ko cewanmu zaidu biyu a tsaye suke zaidu guda biyu a tsaye suke kaga a zaidani a nan musanna ne ko? yawwa to shi yasa da ya zo wajen labarinsa sai ce ƙa'imani ƙa'imani bai ce ƙa'imun ba ko? bai ce ƙa'imuna ba bai ce ƙa'imatun ba sai ce ƙa'ima ne in ka duba kowannensu za ka ga akwai alama ta tasniya tare da shi to a zaidani za ka ce ismun marfu'un bilibtidai wa alamatu raf'ihi al'alifu niyabatan an dhammi li'annahu musanna wal musanna yurfa'u bil alif niyabatan an dhammi wan nunu 'iwadun 'an at-tanwin fil ism al-mufrad qa'imani yake ce mi خبر خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى ليس بالمثنى ملحق بالمثنى ملحق بالمثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد تكاغا أنا shi ne abin da yake nufi da mutabiqan fi labzihi lil mubtada mutabiqan fi labzihi lil mubtada kaga yadda zaidu zai azzaida ne ya zama musanna shi ba ga ibadi aka kawo masa alamar tasniya ita ce alifu tasniya ga ta nan sannan ga nunun ta iwadun anit tanwini to anan bai halatta ka ce azzaidani qa'imun ba ka kawo mubtada musanna amma labari mufrad ko ka ce az-zaidani qa'imuna ka kawo mubtada musanna amma kuma labarin sa jami hadha la yajuz eh haka bai halatta ka kawo mubtada muzakkar amma kuma labarin sa mu'annas ba kamar can da yace zaidun to bai halatta ka ce zaidun sai ka ce azimatu shani ba azibatu sai ka kara ta'ut tanis to haza la yajuzu wa mithluhu az-zaiduna qa'imuna wa minhu aidan qa'imun akhuna wa mithluhu ya daga cikin misali dai hawa yau az-zaiduna qa'imuna zaidu da yawa a tsaye suke to nan kaga sai kawo jami bayan ya kawo mufradi ya kawo musanna sai ya kawo maka jam jam'un muzakkar as-salim jam'u salama az-zaiduna ismun shima marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'an ad-dammi li'annahu jam'u al-muzakkar as-salim والواو والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد قائمون فيما خبر مرفوع بمبتدئه وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه فيما ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد تنم بحالتك الزيدون قائمان با كو الزيدون قائم آه yadda mubtada yake jami'i to wajibi ne shi ma labarin sai zamo jami'i ba a kasawa sau da haka ka'idar da ya gaya maka ita ce yake ta baka misali yake ta baka yake ta baka misali ko wa minhu aidan hawa yana daga cikin a misalan da ya kamata dai a baka kamar qa'imun akhuna asalin sa akhuna qa'imun aga aka yi takadibi da ta'khiri eh to qa'imun sai ka ce khabarun muqaddamun مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر أخو يكتي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الستة التي ترفع بالواو نيابة عن الضم وهو مضاف والنون مضاف إليه و وين إيه هكذا نون دق وداني أي والنون مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مضاف إليه إيه والنون مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ma'ana ko da kayi kayi a takadim da takhiri kaga bai canza ba da yace qa'imun bai ce ikhwatun ba ko ikhwatuna bai haɗu haka ba sai kawo shi abu faradinsa to ko da kayi takhirin mubtala kayi takadimin labarinsa to ka kiyaye wannan sharadi kar ka saba to sai kashe kashen mubtala والمبتدا اسم ظاهر كما مضى أو مضمر كأنت أهل للقضاء والمبتدا شي مبتدا اسم سناني ظاهر نظاهري معناه يكن زو سنا نظاهري كما مضى don misalan da suka gabata za a ga duk misalan da ya kawo ba zamiri tun daga zaidun azimu shani azzaidani qa'imani azzaiduna qa'imuna haka a kuna ƙa'im dukkaninsu kaga mine ne yawwa sunaye ne na zahiri to aumudumaru wani lokaci yakan zo zamiri kai ya rikita ka wani lokaci za a kawo zamiri kuma mubtada ne ina misali ka anta ahlul lil qada kamar ka ce kai ka cancanta da alƙalanci ya kamata a naɗa ka alƙali to anta kaga ضميري ني ضمير ضمير النيم منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا نعم هكذا كي الإعراب ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا أهل أهل شيل الأبارين سيكتي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره للقضاء للقضاء الجار والمجرور متعلق متعلقان بمن بأهل لا بد للجار من الت... من من التعلق بفعل نوع معناه نحو مرتقي to wannan shine kaga anan mun samu mubtada damiri ولا يجوز الابتداء بما اتصل من الضمير بل بكل ما انفصل فما هكا كيي ولا يجوز الابتداء شي مبتدا بايا حلتا اكاو شي بما اتصل ده ضمير متصل هذا لا يجوز don damiri muttasili da'ima haɗe yake da kalma kuma galiban ƙarshe yake zuwa to shi kuma mubtada haƙƙin sai ya zo farko min damiri in dai damirin nan muttasili ne eh bai halatta ba bal bi kulli manfasal ana ana ibtida'i ne da damiri munfasili kamar anta da ya kawo kaga anta damiri ne munfasili to in ma baka san su ba ga su ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wa huwa wa hiya hum huma وهن أيضا فالجميع اثنا عشر وقد مضى منها مثال معتبر تو مثالي أنا على كذا ضميري ني منفصل ذاك تشي أنا قائم ني أتعينكي تو هذا سيكا تشي ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا هكا ونحن قائمون ونحن قائمون نحن ذاك شيء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا أنت قائم أنت قائم هذا هو أنت ضمير شيما منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا أنت قائمة أنت قائمة أنت كاغا ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدا أنتما قائمان مثنى أنتما قائمان أنتما شيما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا شيما أنتن قائمات أنتن قائمات أنتن شيما ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا أنتم قائمون أنتم أهان ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا هكذا وهو قائم وهو تكتي ضمير ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهي قائمة هي قائمة هي شما ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا هكا هم قائمون أيضا هم شما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع شما مبتدا هما قائمان هما قائمان هما سيكتش ضمير شما منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا تسين الشابيشين وهن قائمات وهن قائمات هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا تشيني ما ليتي أيضا قبادي أيضا كما فالجميع أصنع عشر إن كان لي سفاسو قوم شابيوني بقوي دكا ننسنا دقا المتكلم سي المخاطب قدا بيرسوني نقائبين ana anta anti antuma antunna antum shida kenan ko sai huwa hiya hum huma hunna shidda ne kai ko ne shidda ne eh wayancan shidda wayanga kuma shida to waɗanga su ya halatta a yi ibtida'i da su duk wani zamiri ba su ba a ibtida'i da shi na barkon? yawwa akwai na hannu ko yawwa ana na hannu anta ante antuma antunna antum su haka bakwai ne dama su ashidda su na almukhatab na almutakallim guda daya su kuma na gayabai guda biyar wa qadima dha minha misalun mu'taba to misali min ha daga mubtada wanda yake zamiri misali ya riga ya gabata mu'tabar abin lura shine can da yace maka ka anta ahlun lilkata kaga ya baka misali wanda za ka iya lura da shi su ma sauran sai ka yi kiyasi ba tare da ka samu wani ishkali ba ko? to Allah ya taimaka to sai ce wa mufradan wa ghairuhu ya atil khabar fal awwalul labzul ladhi fi nazmi marr to sai labari shi kuma labari kashi biyu ne akwai labari mafuradi wa gairu akwai kuma labari wani lokaci yakan zo ba mafuradi ba yana nufin jimla kishiya ifradi a nan jimla ya atil khabar wanda labari yakan zo da fuskokin guda biyu wani lokaci ya zo mafuradi wani lokaci ya zo gairu mafurad fal'awwalu to na farko mubtada labari mafuradi allabzul lazifin nazmi marra shine lafazin da ya gabata a wake duk misalan da ya kawo kowannensu mubtada ɗinsa mufuradi ne tun daga azimu shani ƙa'imani ƙa'imuna ƙa'imun ahalun lilƙaza duk waɗanda gama mufuradai ne to sai ce wa gairuhu amma labari wanda yake gairu mufuradin fi arba'in mahsuru mahsurun fi arba'in shi kuma an tattara shi an takaita shi a cikin ababe guda hudu in ka hada sai su zabo biyar kenan karkasuwar labari kason farko mufradi na biyun kuma shi aka karkasa gida hudu to shine zai gaya mana a yanzu la ghairu wahayar zarfu wal majrur la ghairu banda wani wanda ba hudu din nan ba wahaya ga sunan su ne a zarf wani lokaci khabar yakan zo zarf zai ba da misali wal majruru wani lokaci khabar yakan zo majruri aljaru wal majrur kenan na biyu kenan wa fa'ilun ma'a fi'ilihi wani lokaci khabar yakan zo ah, ko yakan zama fi'ili tare da fa'ilinsa jimla fi'iliya kenan allazi sadar wanda yake ya fito wa fa'ilun ma'a fi'ilihi allazi sadar wato fi'ilin da daga gare shi ne fa'ilin ya fito wal mubtada ma'a malahu min al khabar to sai na hudu mubtada da labarinsa yakan iya zama labarin wani mubtada su duka shi ne ce ma'amalahu tare da abin da yake da shi min alkhabar na labari to duk ga misalan hudu din gaba daya ka anta indi kai kana wurina kaga anta mubtada ne indi zarfu makanin ne ko ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها الشغال المحلي بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة كو مم. وياء المت... وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وهو ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه مضاف يوا سيكتشي والظرف في محل رفع في محل رفع خبر للمبتدا شيني أنت to sai alfata bai dari saurayin nan yana gidana alfata shine mubtada bidari aljar wal majrur fi mahalli raf'in shine labarin an aha shine abin da ya faɗa can wal majrur biyu kenan sai na uku wabni ƙara ɗana ya yi karatu asalinsa ƙara'a ne sai aka yi tashilin hamza ba ita hakikinta ba saboda wazani ƙara ba ce ƙara'a ba wannan son ma tashilin ɗana ya yi karatu to ibu ne shi ne mi mubtada ismin ne marfu'un wa alamatu rafihi الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه قرأ فعل قرأ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو فكتش والجملة من الفعل أه؟ وفاعله في محل رفع خبر للمبتدا kaga nan an samu to shine abin da ya faɗa can wa fa'ilun ma fi'lihi allazi sadar shine na uku sai na hudu al mubtada ma amalahu min al khabar sai ce wa za a buhu ƙari wannan mahaifinsa makaranci ne wannan mahaifinsa makaranci ne to za ismul ishara mabni na alasukuni fi mahalli raf'in mubtada al'awwal shine mubtada al'awwal an gani abu shine mubtada unsanin marfu'un wa alamatu rafihi alwaw niyabatan an dhammi لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه كو قاري إيه أذلنسا قارئ قارئ to shi ma an shafe hamzan ne saboda wazani tunda ta ya ce bai dari bai dari ƙari bai bayyuwa a ce ƙari'un to ƙari shine khabarun lil mubtada ithani wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa sahih al-akhiri sai kace wal jumlatu al-ismiyya min al-mubtada ithani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada al-awwal shine zaba to kaga na an samu mubtada da labarinsa sun zamo labarin wani mubtada sau da haka da abu hukari gaba ɗayansa shine labarin za za shine al-mubtada ul-awwal abuhu shine al-mubtada usani to kuma labudda lil mubtada min al-khabar duk inda aka kawo mubtada to dole aka kawo mai labari imma lafzan wa imma taqdiran in babu shi a lafazi to dole a kaddara shi to wannan shi ne eh bai sai dai mubtada yana zuwa da yawa kuma amma duka labarin saboda daya wannan zai iya yiwuwa a kawo mubtada a kawo masa labari kusan ma da yawa ma wai suke ba da misali kul huwa Allahu ahadi to huwa din suna cewa mubtada ne Allahu khabar ne ahad shi ma khabar ne asabar shi ma khabar ne kaga guda uku duka mubtada din damiru fasli shine huwa eh to wannan shine wannan amma shi mubtada dole ya zan guda to subhanaka allahumma wa bihamdika eh wani abuhu mubtada ne na biyu za mubtada na farko abu shine mubtada na biyu to yanzu kaga mun samu mubtada guda biyu kuma kowannen su yana buƙatar labari to shine sai malamai suka ce shi mubtada na biyu shine abu labarinsa sai a bashi ƙari don saura labarin mubtada na farko shine to da mubtada na biyu da labarinsa su ne labarin mubtada na farko shi kenan to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh